مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau muna sha hudu ga watan sha ɗaya hijiran manzala sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan shidda miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun karanci babu diyat yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babu da'awar dam wal qasama babi wanda yake bayanin kirari da jini ana nihin mutum ka ga wani naka a mace ka tuhumi wasu mutane ko wani mutum ka ce shi ya kashe shi sannan kuma kasama wannan kuma rantsuwa ce da wasu mutane wanda aka tuhume su da kisa da zub da jini za su yi domin su fitar da kansu su hudda kansu cewa idan sun rantse to shikenan babu zancen diya babu zancen kisasi kamar sun fanshi kansu da wannan rantsuwa قال المؤلف رحمه الله وعن سهل بن حثمة رضي الله عنه أنسى من حديث دقاء سهل بن حثمة wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an rijalin min kubara'i qaumi daga wasu mutane daga manyan-manyan mutanen shi daga manyan mutane al'ummar shi anna abdullahi bin sahal wa muhayyisa bin mas'ud abdullahi dan sahal da muhayyisa dan mas'ud kharaja ila khaybar sun huta ya zuwa ƙasa khaybar min jahadin asabahum dalilin wani tsanani da ya same su fa utiya muhayyisatun sai aka zo wa muhayyisa wa ukhbira anna abdullahi bin sahal qad kutila aka zo mushi da labarin cewa abdullahi dan sahal an kashe shi wa turiha fi ainin sai aka jewa shi a cikin wata rijiya tsohuwar rijiya fa'ata yahudi sai ya zo wajen wani bai yahudi faƙala antum wallahi kataltumu sai ce ku wa'annan ku ne kuka kashe wannan ɗan'uwana abdullahi bin sa'ad falu sai suka ce wallahi ma katalna suka ce muna rantsuwa da allah mu ba mu kashe shi ba ba akbala huwa wa akuhu huwayyisatu wa abdurrahman bin sahal فذهب محيصة ليتكلم sai ɗan uwan shi muhayyisa da abdullahi abdurrahman ɗan sahal sai suka tahi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya mutu alƙalanci ya mutu hukunci akan wannan tuhumar yahudawa da suke yi su kuma sun yi rantsuwa da Allah ba su suka kashe shi ba فذهب محيصة ليتكلم سي محيصة يوسو يفار مغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi a'a fara da babba babba yake fara magana nan sai muka dauki fiqhu darasi kan cewa idan wani taro ne ko wani abu ne wanda ya shahi tawaga ta al'umma to karamin yaro bai ya fara magana za a barawa manya ne su fara magana domin su suka san abin da ya dace su faɗi kuma hankalinsu ya kai hankali amma saurayi la'alla kurciya ta jashe faɗi wata magana da bai dace ba ta dace ba sai zamanto manzala sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da shi sai ce kabbir kabbir bari babba ya fara magana yuridu asinna iya nihin dattijawa wanda shekaru sun ja fatakallama huwayisa sai dan uwan shi huwayisa yayi magana kenan wane da kani shi wancan muhayyisa shi kuma wannan muwayisa thumma takallama muhayyisa bayan haka nan sai muhayyisa yayi magana wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce kar tabbata gare shi ce innama an yad'u sahibakum an anna yadu an yadu sahibakum wa imma an ya'khudhu an yadhnibu bi harbi nan me yasa muku ta imma an ya'zanu sahibakum bani bani a wannan tsaba قال إما أن يدعو صاحبكم nan naci duka ta ba haka nan ko dai su ba da diyya ɗan uwan yadu ko su ba da diyya ɗan uwan ku wa imma an ya'zanu bi har ko kuma su yi shela da yaki na ko su biya diyyar ɗan uwa ku wanda suka kashe ko kuma a yi shela akan yaki domin an kashe musulmi sun kashe musulmi fa kataba ilaihim fi zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta musu wasiƙa akan wannan an tuhume ku kun kashe ne. to ko dai ku biya diyyar shi ko kuma ya zama to a yaƙe ku fa katabu su ma sai suka rubuta wasiƙa kan ba da amsa inna wallahi ma qatalna suka ce mu muna rantsuwa da Allah ba mu kashe shi ba وقال لي هويسة سي مزالة صلى الله عليه وسلم يتي وهويسة ومحيسة يتي وهويسة ده محيسة وعبد الرحمن بن سهل ده عبد الرحمن بن سهل أتحلفون za ku yi rantsuwa ne akan su suka kashe shi wa tastahiquna dama sahibakum sahibakum kuma ku cancanci jinin dan uwanku sahibikum nan ya kamata yi ku cancanci jinin ɗan uwanku in kun yi rantsuwa a kan su suka kashe shi to za su biya ku biya kalula sai suka ce a'a ba za mu yi rantsuwa ba don me saboda ba su gani ba da ido karar cewa su suka kashe shi tuhuma ce ne suke domin babu wani wanda ake tamanin zai kashe wani musulmi in ba su ba fatahlifu lakum yahud qala fatahlif lakum yahud to kuna so su yahudawa su muku rantsuwa su farshi kansu qalu laysu muslimin suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ho yahuda ne ba musulmi bane ba ba abin da zai hana su su yi rantsuwa fadawahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min indi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya su diyya daga wurin shi na'am فبعث إليهم مئة ناقة سما قال صلى الله عليه وسلم يا أيكا مسر أكمي تري كما من قدية منني وندا أككشي ديش مسلمين أكمي تري قال صلى الله عليه وسلم يا با muhayyisa da huwayyisa da abdullahi bin sa'al ya aika musu raƙumi ɗari kan diya ɗan wasu da aka kashe kuma wannan inda daula ce ta musulunci inda musulunci ke haka ya kamata idan al'amari ya cicira an rasa wane ne zai wane ne mai gaskiya wane ne to yanzu al'amari sai kuma mene sai kuma nauyi akan hukuma yake akan shiga wannan shugabanni akan daula ne ko kuma ya zama to akan a cikin trezor ko kuma a ce baitul mal na musulmi inda a ce a shari'a ce ta musulunci ake قال ليسوا ليسوا مسلمين فداواه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مئة ناقة قال سهل فلقد ركدتني منها ناقة حمراء saboda tabbata lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika musu rakumi dari sai sai da wata taguwa daga cikin su wata ja sai da ta halbe ni muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ina haka nan ne idan ya zamanto wani abin ka ka tuhumi wani akan cewa shi ya ɗauka ya yi rantsuwa ba shi ba ne ba to yanzu sai ya zama to a kirawo su gaba ɗaya ko kai ka rantse cewa lalle su ne ya zama to su biya diya in ba haka ba su su rantse mun gane ko idan sun rantse gaba ɗayansu sun kubutar da wannan kuma za su yi rantsuwa hamsin ne zai zo gaba na'am قال وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود an samu wannan hadisi daga wani sahabi daga mutanen Madina yace lalle mazala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kasama kasama shine muka ce rantsuwa da wata al'umma jama'a za ta yi akan wani abin da ake zargin su su fudda kansu alama kanata alaihi fil jahiliya amsa yanda ake yin ta a gabanin musulunci yazo haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da irin wannan rantsuwa wa qada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma da irin wannan rantsuwa ne manzala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci baina nasin min al-ansar tsakanin wasu mutane daga mutanen Madina fi qatilin a cikin wani mutum da aka kashe musu idda'ahu ala yahud wanda suka ce yahudawa suka kashe musu wannan mutum rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi qala al-mu'allif rahimahullah babu qitali ahli al-baqi babu wanda yake karantar da mu ya kan wanda suka zamanto masu ta'addanci ne baqi zalunci da ta'addanci wannan shari'a ta ba da dama hukuma ta yaƙe su ta kashe duk mutumin da zai je iske musulmi ya halakar da su ba tare da haƙƙi ba wannan hukuma tana da dama ta kashe su قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kale qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ce man hamala alaina silaha falaysa minna dukkan wanda ya dauki wani makami akan mu ya yake mu da wani makami to baya daga cikin mu nan baya daga cikin al'ummar musulmi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi nan ba a lissafa mutumin da kawai musulmi suna zanna lahiya kawai je ya dauki makami ya je ya kashe wannan baya daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وعن أبي هريرة عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi daga Abdurrahman bin Sakhar wanda alkunya shi Abu Huraira da shi da wannan alkunya ya shahara anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi kale man kharaja an ta'ati wa faraqa al jama'ata wa mata fa maitatuhu maitatun jahiliyyatun dukkan wanda ya yi tawaye ya ƙi yin biyayya ga bisa abin da bai sabawa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam bai sabawa shari'a ba yawa shugabanni tawaye wa farakal jama'a yayi watsi da al'umman musulmi ya rabu da su wa mata kuma ya mutu akan wannan yanayi bai tuba ba fa maitatuhu to mutuwar shi maitatun jahiliya mutuwa ce ta jahiliya mutanen jahiliya wanda batsa sun mutu ba akan musulunci ba a wannan abu ne wanda yake da hadari mai girma kuma da za ka zo ka yi tawaye kawa al'umman musulmi tawaye kuma ka zo ka yi kayakas duk wanda ya mutu akan wannan tafarki to ya mutu mutuwa ta jahiliya a lokacin da mulkin bai zo ba a takaice ya mutu mutuwa ta kafirci kenan akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi وعن أم سلمة رضي الله عنها an samu wannan hadisi daga ummi salama ummi mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fazala wanda tsirayen Allah da mun ce kara tabbata gare shi ce qad taqtulu ammaran alfi'atun baghiya wata tawaga wanda suka zamanto ta'addanci wadda ta zamanto bagiya mai zalunci mai ta'addanci taqtulu ammaran to za ta kashe ammar bin yasir kuma haka akai ammar bin yasir ga zalimai suka zo suka kashe shi kuma wannan na daga cikin tabbataccen annabci mazala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗa abin da ya zama to bai zo ba na gaibi kuma Allah ya tabbatar da shi kuma mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari cewa ga ammar ga mutanen da za su kashe shi na'am domin wannan al'amari ne na gaibi kuma gaibi ba wanda ya san shi sai Allah madaukaki قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Umar wa'anda yarda Allah ta kara tabbata gare su kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi hal tadri ya ibn am ya ibn ummi Abdul Kay ana iya ne ibn am Abdul Maktum ibn am ummu Abd zala sallallahu alaihi wasallama ya tambayi ibn ummi Abd ya tambaye shi ce ka san kaifa haka ma Allah ka san yanda Allah madaukaki yayi hukunci fi man baga ala hadhihi al-umma ga wanda yayi ta'addanci a wannan al'umma ta musulmi qala Allah wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzon shi sune mafi sani kuma wannan ladabi ne na sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sun san wani abu ba sa garajen cewa sun sani za su mai da ilimin shi zuwa ga Allah da manzo idan abun ba gaibi ba ne ba amma in gaibi ne to ana mai da shi ga Allah madaukaki abin da ya shahi shari'a babu abin da ya koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma Allah madaukaki ya yi kus kuma ya mai bayani kuma bayanin nan ya isa da shi ga al'umma yace Allahu wa rasuluhu a'lam qala la yujhazu ala jarihiha ba a yi da kashe wanda ya zamanto ya ji rauni daga cikinsu wala yuqtal asiruha kuma wanda aka kama shi fursunan yaki ba a kashe shi wala yatlubu haribuha wanda ya tsere kuma ba abin shi da karhin tsiya a ce a kamo shi wala yaqsumu fi wala yuqsamu fai'uha kuma ba a raba duke da aka samu ganima ba a raba a ce an kama an samu ganima kamar yadda aka samu ganima kafirai a raba ta a'a rawahul bazar wal hakim wannan hadisi imam bazar da imam hakim suka fitar da shi wa sahahahu imam hakim ya ingantar da wannan hadisi fa wahi ba sai dai yayi wahami domin hadisi ne mai rauni akwai rawi wanda ya zamanto kautsar kamar yadda muka gani shi kuma matruk mutum ne wanda bararre idan malaman hadisi suka cewa mutum matruk to an tuhume shi da kiran karya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne sai a ce mai bararre ne fa wahima li anna fi isnadihi kautsar bin hakim domin a cikin isnadin wannan hadisi akwai kautsar dan hakim wa huwa matruk kuma kautar dan hakim barare ne wa sahha an ali bin min tariq nahwa mawqufan wannan hadisi ya inganta da bangaren hanya ta ali bin abi talib radiyallahu anhu sai dai shi ma kuma mawqufi ne bai dangana shi ba zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu bin abi shayba wal hakim imam ibn abi shayba wal hakim suka fitar da wannan hadisi a takaice hadisi ne wanda ya zamanto rubabban hadisi ne bai inganta ba domin tabbat shari'a ta ba da dama idan musulmi tsakanin musulmi aka samu rigima aka nema a jawo cin wannan shan kan wannan rigima a daidaita su idan ta kiya wadda ta kiya za a yaƙi ta fa in ta'ifata ne min almu'minin qatala fa aslihu bainahuma نعم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نعم قال وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه أنسى مونا حديث دقى عرفجة بن شريح وان يدعى الله تكار ثبت أدريش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله وان تيرا الله داموش انسكار ثبت أدريش ناتيوا من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه duk wanda ya zo muku alhali kanku a haɗe kuna cikin kwanciyar hankali kuna kan addinin wa amurkum jami'un al'amarinku a haɗe yake kuna tattare babu tarwatsewar kawuna yuridu an yufarrika jama'atakum kuma yazo ya raba kawunan wannan haɗin kanku yaso ya raba shi da wata fitina faqtuluhu to ku kashe shi domin duk abinda musulunci na kyamar barkewa kawuna ko do lokaci musulunci iya kokarin hada kawunan mabiyan shi ne ba abinda zai raba su ba ya zaman tsowa hadisi ya tabbata da rukun azaba ga wanda ya fita daga cikin al'ummar musulmi ya zama to yayi tawaye ya fita kamar yadda muka gani hadisi wanda ya wuce قال أخرجه مسلم إمام مسلم مستد ونحديث قال المؤلف رحمه الله باب قتال الجاني وقتل المرتد babi wanda yake bayanin kashe wanda ya ta'addanci yawa wani ta'addanci wa qatlil murtad kuma da kashe wanda ya ridda wanda ya dandana dadin musulunci da alkhairin musulunci kuma duk da haka nan bai mai bai huta wannan haƙƙin shi kashewa qala ana abd qala al muallif rahimahullah an abdullah ibn umar an samu wannan hadisi daga abdullah ibn umar wanda yanda Allah ta kara tabbata a gare su qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam banzala wanda kidayan Allah da mucin tsara tabbata a gare shi ce man qutila duna malihi fa huwa shahid dukkan wanda aka kashe dalilin kare duke shi to wannan ya zama shahidi gane ko inan nan sai kawo hadisin cewa an yi ta'addanci kuma ya halatta wanda ya ta'addanci a kashe shi to wanda aka wa ta'addanci a dalilin kare duke shi to wannan ya mutu shahidi rawahu abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa sahaha imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu tirmidhi suka fitar da wannan hadisi kuma imamu tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce kama yanda muka gani kala muttafaqun alai malam yayi ikhraj takriji da cewa nan da bai bai kwada ba amma da kasa yake muttafaqun alai rawal bukhari wa muslim وعن عمران بن حسين رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Imran da Husayn wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kale qatala ya qatala ya'la bin umayya rajulan fa'adda ahaduhuma sahiba fantaza'a yadahu min famihi fanaza'a thaniyata فاختصما إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم an samu wani hadisi daga imran na hussein wanda ya dala ta kara tabbata gare shi ya ce ya ala bin umayya sun yi rigima da wani mutum ba abda ahaduhu ma sahiba ɗayansu ya ci shi ɗan uwan abokin waɗansu fantaza a yadda hu min famihi da ƙarhi sai huzge hannun shi daga bakin wannan wanda ya cizo fa naza'a saniyata haƙoran shi gaba sai suka tuffike suka suka suka girgiza suka suka wuta faqtasama ila annabi sallallahu alaihi wasallam asan ko cizo ya kai cizo cizon da za a yi hayya zamanto a huzge hannu haƙori ya ya wuta Allah dama haƙorin da shi ba girgilwa suke bayuwa Allahu a'lam qala faqtasama suka je suka kai ƙara zuwa manzan Allah sallallahu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya abdu ahadukum kama ya abdu al-fahl la diyata la yanzu yaya ne za a yi mutun ya ciji dan uwan shi kamar yanda raƙumi yake cizon dan uwan shi to baya da diya inda dai yayi cizo har yayi sababin hakorin shi ya zube to shikenan babu diya game da wannan ya an zubda hakorin shi a banza kenan متفق عليه واللفظ لمسلم وان حديث امام البخاري da muslim suka fitar da shi kuma lafzin wannan na imam muslim wa nabi huraira radiyallahu anhu kala an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi kale qala abul qasim sallallahu alaihi wasallam abul qasim alkunya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a lokacin na rayi bai dace ba wani ya sanya wa yayi alkunya da abul qasim domin kai ya faɗi wa wata magana a yi tamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ta kun gane ko amma bayan da suwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hukunci sai da ku ba laifi mutum ya sawa dan shi alqasim kuma shi a ce mai abul qasim gane ko zala sallallahu alaihi wasallama baban qasim wanda yadda Allah ta kare tabbata a gare shi yace law anna imra'a law anna imra'an ittala alayka bighairi idhni fa hadhaftahu bihasatin fa faqa'at 'aynahu lam yakun alayka junah da dai a ce mutum zai yi kalekenka tsala alaika leke bai gaida izinin ba tare da izininka ba kana wa al'amuranka a cikin gida shi kuma iya so ya ga menene kai yana lekenka fa hazabtahu bi hasatin sai ka balle shi da wani wani kunku fa faqa'at ainahu sai ta fasa idan shi ta lalata shi lam yakun alayka junahu anan baka da laifi ba za a ce ba sai ka biya diyyan wannan ido mun ga kuma diyyan ido menene raƙumi 100 raƙumi 100 ido ai rabin rabe rabuta ba ido babu rayuwa ta tsakwai a duniya na'am na wannan shi ya jayawa kanshi ko halbin shi kai ko wani abu dai kai ya ka zamanto idan shi ya lalace shi kenan wannan shi ya ja muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi lafzin li ahmad wa nasa'i imam muslim imam ahmad da imam nasa'i suna da wani lafzi daban wanda ibn hibban ya kau ya inganta da shi fala diyyata la wala qisas babu diyya babu qisas na'am wannan na karantar da mu alhurma ta musulmi da cewa bai dace ba mutum ya yi kallikan asirin mutum ɗan wanshi musulmi sai sa ya zama to tajassus abu ne wanda ya zama to haramun mutumin da bai ya san a ga abin da yake kai dole sai ka sai ka yi bincike ka ga menene yake abin da ya shahe shi ba wani na al'umma ba ba wani dan ta'adda bane ba misali in munafiki ne wannan babu laihi ka bi dika shi ka gani menene zai yi amma mutum a cikin gidan shi iya kana neman iya wani abin shi kana neman sai ka ga ko menene kana ne ka asiri shi abu ne wanda baya da kyau Allah madaukaki cewa wala tajassasu kada ku yi kabin asirin junan ku wa an al-bara bin azib radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga bara dan azib wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حذف الحوائط بالنهار وعلى أهلها على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها نعم كنن شيء حفظ وأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن أهل على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف ina ga mu tsaya akan wannan hadisi domin da muka yi dogon bayanin shi lokaci na sallah ya ja abinda muka yi fadi Allah na daidai Allah madaukaki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk